نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda sabo ne Allah ya haɗuwar mu kenan daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah.
Radio amfani.
Radio amfani da magaran Nijar ba. Mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna subdu biyar ga wata na zalƙada wanda ya dace da uku ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar. kenan biyar ga watan zalƙada hijira shekara 1446 wanda ya dace da uku ga watan biyar 2025 masu jin ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajkita ko su sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda ya kama ta hanyar facebook zai iya ikwar tambaya amma a lokacin da muke cikin shiri Allah mana mafi akan daidai kuma kula-kula da gafarta mana amma lawal ibrahim bismillah Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. wa Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. ya tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana tambaya kamar haka ya ce allah shiga ta malam ya shahi abin da ya shahi sallar wallaha ne ya ce wai sallar wallaha an ce idan mutum ya lizimce ta kullum kullum yana yin ta wai bid'a ne wannan magana haka nan ce ganin cewa-
kullum abin da muke kara jaddadawa lamari na addini yanke hukuncin kanshi da ka hadari ne mutum zai halakar da kanshi tunzu da wata dalilin ka ce bida ce abinda yake eh, maganar cewa a kosurori wanda aisha da annawa take kwatanta ta gani kai bata ganshi ba yayi wata ruwaya ta ganshi yayi yan uwa a sunna ana kawai suna da me da tanya uku imma suna ƙauliya ko fi'iliya ko taƙaririya cewa suna ƙauliya annabi ya ce kaza ko kuwa fi'iliya a ga ya aikata kaza ko taƙaririya gani aka yi ya ga an yi kuma ya ƙi alibi ce kuyi baki na tabbatar da shi na'am to wannan ruwan sallar duha misali da hadisi Abu Hurairah ta nuka ce a fabro yake ce yake ce min usani khalili ciki abin da mutum musu yana man usiya annabi usiya mishi na raka salatu duha kai bar sallar duha ko kuma ga ruwayoyi cewa don an samu aisha ce bata ga- nan bata gani ba an samu ta ce an bata labari ya gani wani wuri ta ga- wani wuri wani ya gani kuma ba hewa wani ya gani ba a cikin aikin sahabbai ba ya kowa ga ba ta kace dai kun cewa bid'a ce ni ban san malami da cikin magabata ba na sunna wanda yana magana eh shi wanda ya magana ka san ilimin ta yana da yawa kana ya tambaye shi wani malamin sunna ne yace yin salatu duwa kullum bid'a ce shikenan kawo mu dai mun san da annabi yayi yin annabi so guda ma ya tabbata sunna kuma kana iya dama ka kai ko ka bari ɗaya ne amma a ce yin ta kullum bid'a ce ni musamman malamin ɗaya sunna da magana magana ba kaji kuma ga abu a cikin wasiyar Abu Hurairah ce annabi ya mai wasiya kai bar sallar ka abi ta tawalla kenan kuma kaga ba magana wanda a ce bid'a ce a sunna mu dai mu sani ba wanda ga maka kai ka tambaye shi ya baka dalili wallahu a'lam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan magana abin da ya shahi bashi ne kamar mutum idan zai in saye ne zai yi kudi kamar hannu kudi hannu zai za a bashi kamar a- a a ce jika goma sha biyu ne haka amma bashi ne kaɗan kaɗan kaɗan sai a ce jika goma sha uku misali zai dinga biya da kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai jika goma sha uku wani aka yi wannan cinikin ya yi daidaita ba ba don ba- kudi ba- hannu jika nawa an kamar kuɗi hannu ne ka zo za ka sai haka abinda za ka saya jika goma sha biyu za ka saya amma in bashi ne ɗari ɗari zuwa hal har zuwa kwanaki da yawa sai ya kai kamar sha uku an ƙara maka kan wannan wasu.
mas'ala ce Da yake wanda bashi.
za ka ce lafiya a wannan zamanin malaman sun yi magana kan sabanin kan wannan fahimta ƙarin kuɗi dalilin ƙa- dalilin ajali dalilin bashi na'am
su kamar masu yasa mai suna bai bai- a tabi takasi bai bi takasi bai sayan wanda ka biya a hankali kuma da wanda ka siya kai tsaye na'am Ah, su kamar mahiyoyin usaimin da malam saudiya da suna ga cewa halittin ƙarin kuɗi dalilin bashi da albani rahimahullah ya yi raddi kwarai game da wannan magana ce dalilin menene sun yarda da ruwayar cewa la ta bi bayatan fi bai'a kakai ciniki biyu cikin ciniki guda to a fasarar da suke mishi sai su ce abin da ya sa aka hana eh, wannan ciniki saboda ka ce kudi hannu jika goma bashi sha biyu wai idan kuka rabu ne ba ku ƙayyade ba shine lahi amma an ka ƙayyade da harko ba lahi ba shi ne albani ke magana cewa a nan akwai wasa da hankali duk mai hankali ya san idan na ce wannan kayanawa jika goma kudi hannu bashi sha biyar sai ka tafi wanda ka ɗauka da ka ɗauka sha biyar ɗauka Mm, na tsara ka ɗauka na hili kenan ya ce kawunan ruwa tabbatatta nan salasar iya cewa man ba a bai'ate ne fe bai'a falahu aukasu huma aure ba duk wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda falahu aukasu huma aure ba ko ya ɗauki kaɗankin ko ku ya ci riba to shi ne zai a sa'anan cin sun sa'anan biya ce duk wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda ko ya ɗauki kaɗan ya ci halak ko da kuɗi da yawa ya ci haram kuɗi hannu goma bashi sha biyu ya tafi a bashi sha biyu ka karfe karfe karin ba eh, eh.
shi gaskiya ya kwatanta bawan dalili akan wannan ruwaya akan halitta ƙari dalilin bashi yan wala muhim kowa ya sani bashi taimako ne don ina matsayi ina bukata ka gallaza mu ka ƙara mu kuɗi akwai akwai akwai arama tsakani ga Allah na gaskiya abin da ya lahiya ko ka sai da bashi ko ba sai da bashi amma bai kamata ba ka yi ƙari dalilin bashi ka sai da kuɗin shi abin da ban ta kai na kan magana wallahi a'lam na'am to sai da mai tambaya na gaba shi kuma ya ce sallah ta yake ya yi sujada ɗaya sai ya mance bai yi ta biyun ba wai ya zai iya cika daga baya tana
To, wannan musamman a takaice wanda ya mance sujada ɗaya bayan ya ta farko ka hanta biya mance sai tashi tsaye. In ya maike tsaye ko da ya karatu ya yi komi in dai bai bar ku'i ƙa'ida sai ya koma ya yi sujada ta biyu ya taso ya ci gaba da sallah in ya ƙare ya sujada ba'adu sala. Me dalilin ƙarin tsayawa da ya da wancan abin da ya yi.
na'am unwa ya bar su misali a raka'a ta farko ya bar sujada ya tashi raka'a ta biyu sai bayan ya taso daga ruku'i na raka'a ta biyu sai ya tuna ashe a raka'a horko ya bar sujada guda yanzu me zai gyara sallar shi sai ya mai da wannan raka'a tashi ta biyu ita ta horko yanzu waccan sai ya yadda ta ya barta kura ya bar lissayanta wannan ta horko ya ta koma raka'a rawan ta biyu ta koma raka'a ta horko in yayi wannan sujada guda biyu taso misali in sha ce sai ƙara kawo fatiha da sura yanzu ya raka abi kenan ya ci ko sauran raka abi a ɓoye in ya ƙare nan ma zai sujada ba'adar sala ƙarin wancan da wannan shine gyaran sallar shi kenan ya gane da kyau in kawar sujada ka tashi raka abi bi mata in ba kula kuda ka karatu in ba kula raka in ba kula ruku'i ba to shikenan sai ka koma ka zamna ka yi sujada ta biyu ka taso ka ci gaba sallarka an kare ka sujada ba da salam amma in ka kullo raka ta biyu ka tana mai bi mata ka bar sujada waccan sai ka barta sai ka kawo ka dauki wannan ta biyu ce ta farko yanzu sai ka kawo ta biyu sabuwa ka kawo raka biyu daga ba mai raka hudu ce daga bayan kare dindin ba adin zai ala kullu halin wallahi ala na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa Allah shiga ta mala idan mutum ya yi sabon gida wai kamar in zai tare me ya yi sunna ta tanadar akan cewa yadda zai iya tare sabon gidan shi ni dai ban san abu da zo a sunna ba wanda ake karanta yanzu a kawara ko a takara ko a sabka amma dai misali kana neman Allah ya kare gidanka da wani sharri ko a shekarun sauransu tun da annabi sallallahu alaihi ya ce karanta bakara shi dan bai kusanta in take wannan ruwayi karanta wannan azkarakin karatun qur'ani ko da kai ko ne karanta ma bakara a cikin gidan misali bayan wannan ga adda da annabi sallallahu alaihi cewa duk wanda ya sabka a wani masabki ya karanta wannan addu'a har ya bar wannan wurin komai bai samu shi kai ka kai ka koma diyanka ko matanka shine da kun kun ji gidan ku karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kuma misali ko da ka saka ku misali kawo ku ko karanta wannan addu'a dai kurin karanta ta annabi ce dai ka sabka karanta ta Allah zai kare maka sharrin da yake wurin haka bar wurin amma a ce ga wani kaza ko sabka na kasa ba yayin sabka gaskiya ba a sunna yazo Allah na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace kamar idan mutum yana da gida a bayan gari haka to wai iya iya rukon kare saboda tsoron
wannan malamai da ta cikin malaman tarbiyya na gasu Imam Zuhuri na akwai malamai masu ganin halaccin haka mai dalili tana akwai ruwa tabbatatta na babu shakka kan ingancinta cewa mun tana kalaban la da sayar wala da zarin wala da haras wala da sayar ba dan wanda ya mallaki gare ba dan farauta ba ba dan kayan ba dan gona ba ba dan kiwo ba wannan kullum kai aiki za a ɗauki kashi za a ce wani ɓangaren aikin kai a sare shi to kaga kai tunda aka ba da dama a rike kare saboda farauta saboda kiwon dabbobi saboda kare gona amta abinci ina da in ya zamanto suna hujja su magabata kare ka ne zai misali barayi ce unguwa ce mai barayi kuma kowa sai yanzu gidajen mai suke da dukiya a ciki ko da injin za a misali ko da kayan daki kayan ka ne ƙalƙashin ba da dama a rike kare dalilin dabbobi dalilin kayan gona kai ai dukiya can tsare go haka suka ce kenan ya halitta ka rike kare in ka bukata dalilin tsaron ranka ko dukiyarka na kuma bayani na ahili tana can an halatta dalilin zara kare dukiya ne wannan shine madogara ta masu ganin halatta rike kare in ba dan sha'awa ma kun dan sha'awa ne kada yake da matsala kun iya burge ni kun na bature wannan shine matsala
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
Wannan suna tare da mijinta suna zaune sai wani ya kiraye mijin. Suna cikin magana irin zolaya haka. Sai shi mijin yake ce ma mutumin ku zo ku ɗauki iya kuma na hasa arma. Kamar irin wannan zolaya na kuzan da kuzan. To ya take cewa to wannan koko.
Akwai matsala ma. Inda ya ayyana ta ya hausa araman kina sake ta kina kan firaka na rabu na hausa araminta kina ya bar araman kina a hili saki ne ma gaskiya kun ba wasa da ba wasa da arbi ba ta annabi sallallahu alaihi cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazruhunna jiddun annika wa talaqa wa raja annabi ya ta guda uku da gaskiyan su da gaske ne da wasa ma da gaske ne da armi da saki da komi baiwa kana da diya ko waliya ka ce ka bani ba na ce na amsa ka ce wasa kake ba magana wasa idan ka lallabe ni in sake ta amma in ya kare na amsa baka dama ka ce baka yadda ba ba a ce wasa nake matar ka ce kun daɗin hira wannan na sake ki to kun ka sake ta na sake wanci ka sake ta kuran kalmar duk ta cikin rabuwa abba ya sake ba mun rabu na sake ki na hausa na hasa arman duk kalmar ce ta rabuwa ka bahaushe duka kwasa a ke na gaske wannan kurin a yi lissahin inda bai sake ta ba sauran shi igiya biyu sai ce na maida ki kuma kurin ta zai na maida ki kun kuma an jima da yawa ga sai akwai matsala sai dai ya saba arbi in hata ƙari idda bai ce maida ta ba don kun saki ne ba wasa da saki dan iya jin daɗin hira kurin don rashin lissahi in kai wata uku yanzu in ta yi wata uku bai maida
na to shi wannan take cewa ita kuma a mijinta ya ce mata sa wannan abin da ake mallaka na rashin aihuwa ko kuma ta dinga shan magani to ita kuma bata gamsu ba sai ta ki sha shin wannan yana nin- yana nuni akan rashin biyayya ga miji
to shi asali ta ladar wuladirara a musulunci ba cuta ba cutarwa na menene eh, miji harkar shan magani shara ta amincewa mace ita ta ce mai ruwa shi da shiga wancan halin na bisan talauci ko bai rike diya shi ne zai shiga halin mara kyau wannan aƙida ta ta kawo talauci cikin zai sa kan shi ba ta musulmi mace ba cewa an halitta mu da shan magani ko wani abu daban wani bai cutarwa in akwai larura irin rutsa ta gaji ko rashin lafiya yana da dalili da ita take da abu amma har ya zaman to ita ba ta bukata ba ta larura mijin da bai sa mata wannan abu domin kowa ya sani wannan maganin ko na ture ba na nan ba iya da risk iya da hadarin da yake da shi akwai percent- ya dace akwai percentage akwai percentage daban-daban wani wuri kashi kashi kaza na risk wani wuri kashi kashi 20 kashi 30 kashi dai daban-daban na risk duk wani magani ko allura ko magani to kaga yoshi za ta sa kanta cikin hadari ka ta gangan ba ta da ruwa komi haka anan bai da inda mace annabi ya ce na matsata fil ma'ruf ana da ga uwa ko ko uba ko ga miji ka abu na kware mana ko cutarwa ita kishin kuma zai mata illa ta tabbata kuma ta bata bukata ta haka miji bai iya tilasa mata shan magani tunda ba shi ke lokacin ciki ba in bai iya wani ya gaji bai iya mai ce wannan shi bai iya san da tare mai wanda yake san diya ba shi kenan ba shi ya shi ɗaya ne bai so ko ya ya ga shi tsawon talauci yake wannan shi ne matsala ta kuma ta bukatar diya ita kenan a rabu kowa shi da nama abokin arziki ba shi kenan ba ya samu da bata amma bai da haƙƙi a shirance baka haƙƙi ka ce kurin ka ce sai ta sha magani don abu ne mai cutarwa akwai illa shi akwai shi ma riskin shi kowa sani kusa duk zuciya don da kurin suna bukatar su ce ko su baturi ya san ko sa akwai risk ba na ba na koyo akwai risk kan shan maganin aihuwa illa suna ga wata riskin su yayi hadarin aihuwa su yayi ka aihun yayi musu zama matsala wajen su Mm.
sai ita kuma wannan take cewa mijinta ta tambaya za ta tai wajen biki sai mijin ya ce mata in kika tai wajen bikin wannan akan armanki ita kuma sai ta huta ta tai wajen mak- ta tai makwabta ta dawo ta ce to wannan hutar tana cikin wancan magana a ta ta tayar wajen biki kuma ta na ga biki da makwata ba magana wannan ba wurin bane ba
sai kuma wannan yake cewa liman yana jilsatul istiraha shi kuma su kuma mamu ba su yi ko kuma mamu suna yi shi liman bai yi yace ya ne wannan sallai sallah ta yi illa abin da yayi kalkashin in ma junuwa da tuma biya sa liman da an koyi da shi kan wannan kenan kaga liman yayi misali akwai misali na sallah ban da yin sai zan tashi nake yin kenan kabara zan kabara zan tashi nake kabara ya akwai na maka kaga ne baka mun misali sun da sai nayi kabara sai na tashi nake kabara zan tashi zan tashi kabara wani kuma zai kabara ya zamana kaga anan kuna gani kenan da ya kan hakin gaban liman haka kai ma haka yin da yi shine kan mutaba ta liman na'am ma ba ta ba sallah na'am idan mukhalafa bai kamata ba ce wani ya riga ya liman din eh ah?
ne. wani lokaci ka- shi in yana yi kai ka yi sai- wancan ai don mun mun aka yi aka ga ana samu ana samu balle wanda ke bai ganin liman tashi zai tsaye kaji kabara yanzu wanda aka masallatai an kai- an zama kake an da ba su suna tsaye Sallai.
shi ne matsalar irin irin kabara ka ka zamana Mm.
shi sai wani khattabi ya tsaya kan magana a tashi da kabara tare wannan yana madogara kan shi kuma ya yi maganin wancan hayan- wancan rudin sosai insha Allah. ita kuma wannan take tambaya akan furuji da ake sa na kai na gyaran gashi ta ce a- ita kamar da ta ji an ce ba kyau kuma sai take ganin kamar dan tama mijinta ado ne take sawa shin ya halatta ta sa to produce ce ma- magani kenan maganin gyaran gashi ya dace da maganin in ya zama to bai canza kalar gashi kuma rashin sashi bai wa gashi illa ba ana ba a sa mai gashi ya tafshi gashi ya meki dole ba laifi ba dan sa dan gashi ya kyau gyara gashi ba laifi ba na musulunci ba na ba makiyaji amma ya zama to maganin za a sa bai canza kalar misali ko baki kuma in an bar sa ba ya zama gashi ya lalace ba na ba ba hana ba gyara gashi gashi abin gyara ne kwarai ana gyara gashi illa ka'ida abin da ya saba shari'a kura
sai wannan yake cewa a bayan sallar isha'i yake raka a shi biyu kamar da ya faɗi da ya ce a yi shafa'i yake yi sai kuma zai kwanta sai wutiri shin haka ya yi
kayan rawatib na'am kuma kayan wuturi na'am yan rawatib akwai cikin rawatib akwai nafila raka abi bayan bayan isha mm, ba laifi bane ba na'am kuma cikin annabi tamam sha an yutar bi raka filitur annabi ba da dama a yutar raka daya ba laifi bane ba, kai raka daya ma kuran No.
sai sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu shi ya rata makurin ya sallar isha annabi ta shi karaka sai ka raka guda suka ce zai wutar yace kware dan kai huce ni kaga kenan ya halitta kai a yutar raka daya ba laifi bane ba wannan kuma ka samu rawatib ka samu nafila No.
ta bayan isha Allahu a'lam na'am nafila ce raka'a ta farko bayan fatiha a karanta qul huwallahu so 40 raka'a ta biyu so 30 raka'a ta uku so 20 raka'a ta hudu so 10 shin ta tabbata a sunna a wanne ga mace zai tambaya ta tambaya wanda kuwa maka ta tambaya a dasa mota wani ba santa ba sanna ba eh na kullun gawan kanka da kaza malami wala malami kuwa ko ina sallah haka ta gata mala na wani ko a ina zo a haka malami na ce to shamil haya ya annabi ko kai ka huta hankala ya kan ka huta ina tsari ne kwarar mutane eh kullun abun addini ba a so a yi shi da ka an wanka jiwa magabata yawan tun su imam imam abu hanifa imam malik imam shafi abu bin hanbal kaba cikin su ba zaka ya tsare ya tsara sallah ko raka daya da da ra'ayin shi da fahimta shi ko ja kan kaza kaza kawo kaza su kuma suna magana kan fiqh ne kan kaza ko abin da aka san asar amma kullum mutum zai mana kurin ya shirya sallah raka kaza kawa kaza sura kaza akan da sura kaza kurin mutum suna ki addini kamar so ya Allah ya ku don wallahi ban bane lamarin bid'a duk mai ganin addini ganin ma- malika ya ce ya ga har akwai gyara annabi ya rage duk abin da annabi bai sheshi banzu so yake shi ma ina shi kudin kabba yan wa lamarin addini ba hakan wallahi duk mai dan bid'a mai ƙara tsara addini ya ga annabi ya rage na haka imam malik ce duk wanda ga bid'a sabuwa cikin addini ka ce ga wani iya da kyau imam malik ce kaman ka ce annabi annabi ya ya rage sakon Allah to me annabi ya rage in kai mai ibada ne ba wata ibada da za ka yi sallah ta kisa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin sallah kawa ta kumbura tana ruwa in azumi ne annabi ta ce zai azumin ka ce mai yaske suke suke ce yaske an yama ya ji azumin in azumi ne in annabi azkulu ala kulli hayani ba abin zaka yi annabi ba to dan haka dan uwa mai hukumar shi wani ya tsara maka kurin da isa da neman suna ka dauko yaya manzo Allah ba abin da annabi kai kashin shi ka dauko abin da manzo Allah to abin da manzo Allah maka ida ba kada ka ka mana wani kurin ba kanka wala a banza ka shiga layin bid'a dan wuta Allah ke Allah ke shiga wuta amin malam sai wannan ke tambaya cewa kamar abubuwa da yadda Allah subhanahu wataala ya hana kada idan mutum ya yi shi ya iya cewa kawai a Allah ne ya sashe shi
istiyar bil kadar ya cikin aikin kawari hujjar kadar ka saba Allah ka ce ka ce wai Allah kadara haka nan Mm.
shago ba mun kaman ka ce Allah kadara ko sun shingo ko shiga mota ka ce ka ce Allah kadara ka shiga mota tana gudu ka ce ka Allah kadara shiga mota ta ta biye ga abinda ake maganar cewa misali yanzu mutum ya ce tsa- an tsaya daki ba wani ci abinci Allah kadara haka nan kai ko kana aiki kace Allah zai ba kuɗi Allah kadara ku zama kuɗi haka mutane ya shiga zaka kan kasa Allah wannan wannan iya cikin abin da bai dace ba ga ga musulmi shine ga misalin wani cikin magabata wani cikin alƙali ne an kamo ni za a mai haddi na sata Mm.
eh cikin da alibu musamman na na mutum sunan misali Allah Umar ke nema kenan sai ya ce ai ranka ya ce ga ya ce shugaba ya ce wannan abin sata wannan ne Allah ne kaddara mu wannan sata wai kaddara ce eh haka ne Allah kaddara mu ko kuma Allah kaddara za mu yanke maka hannu shikenan ba katara mu na ga sati da ya gabata mun an tambaye ni wata ruwaya ta maganar cewa diban mudubi wallahi ta'ala mu hasin khalqi wa khuluqi kama san kama san kama san wannan khalqi fasin khuluqi wannan ruwaye dama na ce ne ruwaye da banna akwai ta cikin sulmul amma banna da tunanin me matsan hadisin da Muhammad Malam Hassan ya tunanin ya fadakar da ni da albani ya tabbatar ingancin rashin ruwa ingancin ruwaye haka tabbat albani cikin da'ifa cikin jami haka cikin suna ka ruwaya cikin wannan tarihin da ke abu daudi ne ya tabbatar da rashin ingancin wannan ruwaya kenan ruwa da ba ta da inganci kurum magana addu'a da ake ta ta kallon dubi ruwa ba ta da inganci ba ta da inganci yadda mai hisnin musulun ya gata amma ba ta da inganci
na'am malam sai wannan shi kuma yake tambaya ce wai limamin su ne da yake musu sallah wajen addu'a wacce sai ringa yin dalamirin mutum guda daya kamar tashi waya ne lola ba laifi ba kai ma kai ta kama akwai doya akwai sun al'adu sun da annabi sallallahu alaihi ya tabbata ya doyi da filin mufran mutakallim shi da ya annaba ga dodo annabi da yawa ba ba da ba duka ai akwai tarwa suke kata suna abi dawud cewa man amma qaumun fakasna wasu bidda hadun fa kad khanahum ruwa batal inganci ko wanda yawa wa mutane limanci ya addu'a ke bance kanshi banda su ya ince su ruwa batal inganta ba kuma ka da yawa kan hadisi suka zurba sun musulmi ruwa da yawa sun tabbata annabi sallallahu alaihi yana addu'a a cikin sallah kuma da mirin nan farad na na mutakallim ha na'am ya gunutu a iya magana a yanzu alƙudu daman tare kuke akan wani abu da gunto wala alƙudu abin jama'a dama alƙudu abin jama'a ne inda waccan ce ta ta nazara kai da mirin kai daya eh wannan da mirin ko iya magana kamar a sallah kai sallah a da da mirin kai daya ba lahibin dan kai
to sai wannan shi kuma yake cewa Allah shiga ta malam mutum yana iya zuwa kamar gidan rediyo haka nan ya zo ya sayi hili ya ba wani malami ya dinga yi don da niyyar cewa Allah subhanahu wata'ala ya kai ladan ga iyayen shi kamar wannan ne kwarai yana iya haka nan kwarai ma da gudu ma duk abin da ake daya ana iya da Allah kai ma mai shi ba ba iya cikin ma abin da ke a wani mai aikin daya guda me zai ce ruwa bambancin uga ne akwai bambancin aikin wani yawa wani aiki da magana da mai ko ruwa ta tabbata abin salama ruwa ta tabbata Allah ce annabi ya bi laban cewa Allah ga mai ka cewa waladun mai min kasafi mana danka kaman kasafin ka ne da abin danka an gama aikin danka da kai da abin da danka yi kai kama babanka Allah zai kai mishi da abin da ka sadaka ce kai wani karatu da abin da kai Allah zai kai babanka kenan kana iya Allah kai babanka ko ka bada kudin ko kudin gangariya ko ka aikin addini da abin da kana da kai kana ce Allah kai babanka kuma Allah kai mishi tabbas insha Allah
wannan yake cewa dabbobi yake sai da to wani sai kira shi a salula ya ce tura mashi ya gani to in ya ɗauki dabba wani lokaci a salula in mutumin ya gani sai ga kan babba ce ita kuma bata kai girma haka nan ba a zahiri ko kuma kyanta ya karu a salula shi kuma bata kai kyan haka nan ba ya ce ta ya hukunci wannan kasuwancin da ke to ai annabi hana bai bai lagarar an hana duk abin da kai rudi ba ka kashi ba sa ba san shi da abin ba ka akwai garar zai haka ba ka wani bai ya ce zo gani ko ko sharadi in na kai maka gani miki niki haka kamata he ya shiga hannun shi sai ka sai ka ya kaban kudin ko ko kaza sai amma ka gani ya maka maka maka kamar domin kana ina haka na sai ta kudin shiga kaza ne amma sharadin ciniki ya zama he ina gani ina ga sharadin he ya gani muna ciniki shiga goma shiga 20 amma he ina gani in yayi bai banci a abi ba
shi kuma ne yake cewa eh, wanda ba musulmi ba kirista ne sai maka sallama irin ta musulmi babu wancan eh, tafsilin da suke na zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam na assalamu alaikum to wannan yayi ma assalamu alaikum ya zaka ce mishi akwai ruwa a cikin al'adar mufrad na Imam Bukhari kuma ta inganta Abdullah bin Abbas ya yi wannan fatawa ta ahlul kitab in ya ma sallama cikakka ka ce wa alaikum salam can da ta kulu wa alaikum can dalili a sana ce assalamu alaikum amma ka hujja ce Allah ta wa zahitu mutahitin fahi bi asmi arduwa Allah da san Qur'ani da san Qur'ani ka hujja da san Qur'ani wa zahitu mutahitin fahi bi asmi arduwa Allah ya muku salama kuma ya ta mai kiyawo ibnu abbas ce kenan duk wanda ya ma salama cikakka ko halika tabi ne zaka mai da mashi inda ya ga maka kai ma salamu alaikum amma abin da yake nasi karara la tabdu bi salam kakka fara kai ka fara mai salama amma in ya ma salama cikakka abdullahi ibn abbas ruwa tun adabin al-mufrad na Imam Bukhari ta tabbata ya ce ana aimi dawa da yanda ya maka wallahi wa'ala na'am annama ko
sai wannan kuma yake tambaya akan azumi eh yake cewa a, mace ce afwan take tambaya akan azumi take cewa a, azumi ake binta na na ramadan to kuma ramadan din har ya kiwo ba ta samu ta rama ba mm.
to yanzu ana binta azumi wajen kala biyu kenan da ramadan na bara da na bana na bara na na na na wata ba na bara da na bana shi ma kai ma akwai wanda ta sha kamar ta bari ne saboda jinin al'ada ba na haihuwa ba ne ko na Mm.
sai cewa to wajen ramawa ya za ta yi ta ciyar koko haka za ta rama su to mas'alar ciyarwa Ahmad Albani rahimahullah ke magana cewa nassi bai tabbata ba marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama na maganar ciyarwa fida dalilin azumi ya shekara amma an samu manganin wasu magabata sun yi magana ita ma a gaskiya lamarin addini abin da dora mata wani mutum duke shi kin ya zama to a dora mai kaza ne do bai zawa ba daga annabi- daga sahabi ko kaza sai annabi abin da annabi ya ce mutaka annabi ya ce ba haka babu wajibi abin da ke wajibi haram azumin a nemi gafara ta Allah ta sakaki da aka yi kuran shine wajibi a rama azumin a yi nemi gafara ta sakaki da aka yi kuran amma ciyarwa nasin babu shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan samu su magabata sai magana Allah wa Allah Na, haka malam- kina kullum ta rama azumin duka shine mahi wajibi kuma ta yi nemi gafara Allah ta sakaki da ta yi
sai wannan yake tambaya a game da rago na layya yake tambaya ya ce wai rago ne lahiyar shi lau amma kahon ɗaya ya ɗaya wai ba lahi a yayin layar da shi an waka ho ko ya karye ma ba daya daya ba ko ya karye kaho inda ba jini bai ke ko mai sada ka magana ko inda bai kai inda inda bai jini bai cikin na kasa rago kaho ana iya- in ya cire gaba daya ma inda bai jini bai cikin cin laya ya warke za a laye da shi balle kaho ɗaya da ƙare eh babbar ƙarami bai illa komai yana laye cikin laya Mm. to To, sai wanda yake tambaya akan wata addu'a ya ce yana so a mai bayani akan wannan addu'ar Allahumma munzil alkitabi sa'ir alhisabi na'am tsarin sabi
Hausa ce
ka san sai mutum kuma ganin ƙarin bayani muke akan wannan addu'a Allahumma hazimul ahzaba ne na gani wazir to akwai addu'a dai Allahumma hazimul ahzab Allahumma mujra sahab wa munzil kitab wa hazimul ahzab wa hazimhu na'am akwai na da yawan ta inganta ta akwai cikin cikin sai musulun inda inganci in cikin ba inganta ka ji ba amma ta inganta cikin sai musulun hadisi riwaya ta inganta annabi yana addu'a ga ana wajen yaki yana addu'a ya Allah Allah mujira sahab munzul kitab Allah musabkar da littafi mujira sahab wanda ka tahi da girgije wa hasbul azab mai kare kawure wa kungiyoyin kawure zumun ko zilzilhum Allah ka ka ka karya su ka girgiza su da shi ma shi abin da ke Eh, Allah ka girgiza su ba Eh, take kare makiya.
tana kare maki a abokin gaba tana cikin akwai ta cikin sai musulun
sai wannan kuma yake cewa malam an- eh, yana so a mun karin bayani akan irin nau'in kisan da yake wajabta a yi kafara kuma a bada diya
ka fara kashin ka kasa wannan- na na kuskure shine da asalin da abin da abin da zan ko nau'i ne na kuskure ko shi ba a madakaci a ba dangama kai ba ko da akwai ganganci shin zaka yi- zaka yi- illa wajen diya ne yake da bambanci an ga alama akwai a ta shi ba amma wannan ba da gangan bane ba amma akwai ganganci kai kisa sai su karbar diya amma a takaice dai diya duk in ga kisa akwai diya amma kafara ana kafara kan kisa da kuskure na sun qur'ani ka kawo ba dangama da cikin kuskure ne kashe shi
sai wannan malam yake tambaya cewa wai wannan watanni wannan na tura janvier february da sauransu wa ana iya kiransa da sunan watanni tunda ya ga wasu sunan gumaka ne ba da watanni nawa na tura ku yau su ne ba ba ta kai ba ta kai ba kamar ko shahara ne shuhurkin su ne lisan lisan ne kai na kace na kawure ba shi ga eh ba ta wata mu ba wata mu an san ta wata eh kamar shine sunan wata wannan shahara kuma lisan ne wata akwai na huda akwai na waye shine shahara lisan ne shahara ba suna abu ne ba kasa eh to amma malam shi na Allah ga sunan shi abi da Allah wa sunan Allah ya san duk shi mai Allah ce duk shi inda Allah suna sha shara a wajen Allah shi wata shi goma sha biyu na na shara in da kuma nasu ne da kace na na turawa ne eh sai wannan mai tambaya shi kuma yace su mahauta ne malam suna ma mutane hida to akwai wani abu da ake cewa riko in za a yi ma mutum hida akwai wasu abubuwa da ake yan yankan yanka to wannan ya halitta mutum ya iya lokacin sai ka kullum mu ce kaza ga watan zalqada kuma gaza ga watan mutum ga watan kaza abin da ya ce da watan sha biyu wancan watan- kun ba kun da kaza ga kaza ba gaskiya ba ɗaya bane ba wancan shirin watan Allah wancan wannan kuma kullu sai ne na- na na shamsiya magana mahauta eh akwai abin da suke cewa riko ruwa
a takaice amma da suke yanke wata eh, ken- akwai bambancin haka in yanka ragona ko ni mahauci ne min sana ta hawa ko zan yanka in ci a gidana mahauci ya ce in na maka yanka na mahawa na hide maka wuya da karfata na ne sai ka ce gara da biyun shi ne kai Mhm.
ko ka ka amince na'am ya ɗauki karwata ko da tsuwawo zai ɗauka wani abu ya gaya maka ya san da kana amma alayya bai halitta a ɗauki wani abu daga cikin ko fata ko tsuwawo ko hanji ko ma menene alayya akan ladan biyan shi shine magana kenan abin da shi ibada ce kai ko nazara ko layya ba a ɗoka a cikin nama a biya mamaci amma layya mai magana kurin nawa zaka mu layya zaka mu hida su wani bi malam ba biya bane suke dauka shi ne gama shi na zuwa duka wannan abin magana tamma tamma aka yi ba To.
abin ni yanzu laya da ka zo jika goma jika biyu biyu za ka muhida na baka jika biyu duk abin da yake na in ba baka yi ka cika ci haram amma bayan na baka jika ka biyu ita kai ne ba da bukatar shiga ban jika cika hanka bashi ne shi ma san bashi ne amma a sa wasu kaza waka waka mu ne akan ba ba wakun kaman ka'ida ce ta maka maka hida babu wannan ba gaskiya bane ba amma an bale bace ba kai ba da gaga dama ka bashi kuke magana biye baka bashi amma zai dauki kaza ka amince wannan kana da zaɓin ka ne amma a ibada na ibada na layya ba a ɗaukan komi a cikin layya kan ladan mahuci amma bale bace mutum da kuka amince da shi kan ladan shi ka ba ka ba da kobe ma ka ba da karwata ka amince yayi ba laifi bane ba a su ga yanda suke kamar ba alayyar ba in aka zo kira mahauci kawai in ya ma hida shi wannan ya mera sun mera shi kamar wani kai kamar dole wani durwa ne, dole ba da ruko ne.
koma dole ba da Ya shi koma daga baya ne.
dole ba dole ba da koma Eh.
nace ayan kai yarda ba laifi bane ba An ga- amma baka yarda ba bai halatta Yau.
shine an kai yarda ka sai dauka a riko ka amince amma in baka yarda ba ko a hayance dauka bayan kai biya shine bai dace bai harke dauka eh bai harke dauka
lokaci ya yi. sai masu bara addu'a lokaci haka ne Allah kai mashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allah kai mashi gobe na kare gobe insha Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh